alaihi salatu wasalam yake rayuwa tsawon wata wato awa 24 sa yadda yake rayuwa a wato yadda ya rayu a lokacinsa to muna cikin zikiran da yake yi lokacin da mutum ya wayi gari ko ya yammata mun tsaya hadisi mai lamba ta 68 za mu tashi 69 yawa ni ma dai na ganawa kamar a saba'in da uku muke amma sittin da tara suka rubuta tabi na talatin da ɗaya tabi na talatin da biyu muke za mu tashi nau'u na akar wani nau'in daban inda ma da yake kala akbarana abu ya'la kala akbarana shija'u bin makhlad kala haddathana yahya bin hammad قال حدثنا الأغلب بن تميم عن مخلد بن هزيل عن عبد الرحمن يعني بن عبد الله بن عمر المدني عن عبد الله بن عمر عن عثمان بن عفان رضي الله عنه مالم ابن السنية جيه مالم انت أبو يعلى صاحب المسند يا كرنت الذي في كما مالم انت تجاه بن مخلد يا كرنت الذي في ما يجيو لك مالم انت يحيى بن حماد shi ma ya biyo daga malaminsa Aglad bin Tamim wannan mun faɗa ga Aibi ne shi ma ya biyo daga malaminsa Maklad bin Huzayl shi ma daga malaminsa Abdurrahman ya'ani Abdullah ibn Abdullah bin Umar Abdurrahman dan gida Abdullah dan Umar dukan sayyidina Umar al-Madani shi kuma daga Abdullah dan Umar daga mahaifinsa shi kuma Abdullahi da Umar daga Usman bin Affan radiyallahu anhu ma Allah ya jira su gaba daya annahu ta'ala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam an tafsiri sai na Usman ya tambaya annabi alaihi salatu wasalam dangane da tafsirin lahu maqalid as-samawati wal ard makullai maqalid bi ma'ana mafatih mabudai na wato sammai da kasai gaba ɗaya ga Allah yake فقال جنتي ما سألني عنها أحد يما تنبيا كان wannan aya yace ba wanda ya tambaye ni kabla ka kafin ka tafsiruhu tafsir ayat din la ilaha illa allah سبحان الله وبحمده استغفر الله ولا حول ولا قوة إلا بالله الأول والآخر والظاهر والباطن بيده الخير يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير يعني تفسير آية شيني با وندي من الجنة أبوتا وسي الله سبحان الله تركي يا تبت الله وبحمده دقودي متى أستغفر الله أنا لمن غفر أقول الله ولا حول باب دبارة ولا قوة باب قلبي إلا بالله سيك الله كذا الأول والآخر الله ديني نفركو والآخر كما ديني نكرتي والظاهر شيء wanda yake a fili wal batin kuma shine a koyi yadi alkhair dukkan alkhairai suna hannun Allah yuhyi Allah shi yake rayarwa wai yake kuma yake kashewa wa huwa ala kulli shay'in qadir Allah da iko ne akan komai man qalaha idza asbaha ashara marrat yake duk wanda ya faɗi wannan idan ya wayi gari sau goma wa wadiya sitta khisalin za a ba shi ta'ada halaye guda shida amma awwaluhun na farko bai yi rasu min iblis wa junubi Allah zai tsare shi daga iblis da ƴaƴan da rundunarsa Allah zai ba shi kariya daga iblis da rundunarsa domin annabi ya faɗa hadisi ingantacce kullum iblis yana tsaya a kan teku sai raba ya yi da jikin of lebo ga ƴaƴansa sannan kowa zai ji dawo in yayyan matai cewa kowa ya faɗi ne wani ya zo ya ce ai ya haɗa wasu faɗa wani ya zo ya ce ai biya ta wani ya yi zina wani ya ce ya yi duk ba wanda ke ɗan zai ba wa kirawun zai kirawun ɗin zai ba shi kambi in ba wanda ya raba aure ba da ya ji wani ya ce ai ya raba aure zai ce to shine sarki shine na ɗaya abin da ya fito kenan saboda haka shi ne wannan sai ce to na ɗaya ke nan wa'an saniya ta'ada ta biyu fa yau da tsarin min al'ajil za a baki wani yanki na lada tsar a wani abu yanki ne babba na lada wa'an salisa fa yarfa'u lahu darajatan fil janna amma as-salisa ta'ada ta uku za a daga darajarsa matsayinsa cikin aljanna wa amma rabi'a ta'ada ta hudu kuwa wa yuzawwaju min al-hawr al-'ain za a aura masa wato mace daga matan hudu da aini wa amma al-khamisa ta biyar فيحضرها اثنا عشر ألف ملك kalmomin nan da ya faɗa wanda za su zo su yi rigirgir ɗaukar ta zuwa sama ilan ya sa'adu da kalimu tsayibu ko wani amalin salihu ya rufa'u sama ake yi da aikin alkhairi to ita wannan ta biyar din mala'iku dubu goma sha biyu ne suke rigirgir ɗaukar ta wa amma sadisa hali na shida falahu min al'ajiri za a ba shi lada kamar ya qara'u taurata kamar wanda ya karanta taura tunda baka santa ba wal injila da injila wal zabur da kuma zabura wal furqan da al furqan shine al qur'ani walahu ma hada ya usman min al adil duk da cewa kuma yana tare da wannan ya kai sai na usman na lada duk wani abubuwan da za a baki na lada to ladan da za a tsara masa kamar hajja wa akbara kamar wanda ya aikin hajji ne kuma ya yi umara sai ce faƙuli ba da hajjatuhu za a ji yadda aikin hajjinsa faƙuli da kai za a karɓi aikin hajjinsa wa umratuhu da kuma umararsa fa in ma da min yaumihi idan ya mutu a wannan yinin da ya karanta wannan to bi'a bi rabi'a shuhada za a rubuta shi a rijista ta waɗanda suke a shuhada'u wato shahidi to kun ga wannan hadisin mun yi bayani a baya imamu al-haythami ya kawo a cikin majma'i jawadi haka abu ya ala a cikin da imamu tabarani a cikin al-kabir duk sun kawo dalilin shine aglab bin jamil da idi nau'in akhar wani nau'in daban قال أخبرنا أبو محمد بن سعيد قال حدثنا محمد بن الزنبور قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن سمي عن عن ابن ابي صالح عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال babban malami ibn sunni yace malamin sa abu muhammad bin sa'i ya karanta da shi shi ma malamin sa muhammad bin zumbur ya karanta da shi shi ma ya biyo daga malamin sa abdulaziz bin abi hazim shi ma daga malamin sa sumayyu shi ma daga malamin sa ibn abi salih shi ma daga malaminsa babban sahabi Abu Hurairah radiyallahu anhu yace anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala annabi ya da abin da Allah tabbata gare shi yace man qala duk wanda ya fada haina yasbihu lokacin da gari ya waye wa ina yamshi da lokacin da yayi yammaci yace subhanallahi wa bihamdi ya da maga wanda ya faɗi wannan sau ɗari subhanallahi wa bihamdi subhanallahi wa bihamdi subhanallahi wa bihamdi sau ɗari lan ya ji ahadin yawmal qiyamati bi mithli ma jaa bi ba wanda zai zo ranar alkiyama da kwatan kwatan abin da ya zo ne illa ahadu qala mithla ma qala sai dai in an samu wanda ya faɗi irin abin da ya faɗa shi ne zai zo da lada kwatan kwatan nasa aw zada alaihi ko kuma ya tsara akai wannan kaga ya baka damar cewa zaka iya yanke da ɗari shine abin da hadisin yake nuna dama za ku ga akwai hadisan da ake wa kaidi tasbihin da ake wa kaidi akwai wanda ba imar wanda aka yi wa kaidi karka tsallake wa kiba inda amurni wa nahi wanda kuma aka baka kofa buɗe to ba ba sai ka irga ba shi Allah da kake karantawa dan shi shi baya mantuwa kai ko ko da tarbi zaka iya tsallake yawa saboda haka shi baya manta komai saboda haka wanda ba ba ka adadi ba kawai kai ba adadi kamar istighfar da ake faɗa na bayan kafin sallah asuba na kore shi kaga ba bukatar sai ka inga tadabburi ake so ka rika tuna cewa lallai ne ji cewa Allah barka gyara قال حدثنا أبو عروبة قال حدثنا الحسين بن بحر البيروتي قال حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا علي قال حدثنا شعبة عن الحكم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ابن سن يجي مال موسى أبو عروبة يا كرم جدي فيما يجي لك مال موسى حسين بن بحر البيروتي shi ma ya kar dauko daga malaminsa Ubaidullahi bin Mu'az shi ma ya biyo daga malaminsa mahaifinsa kenan shi Mu'az ya karanta da shi kuma ya biyo daga Shu'ba shi kuma ya biyo daga malaminsa Al-Hakam shi kuma Hakam ya biyo daga malaminsa Amr bin Shu'aib an abi shi ne ake faɗa cewa da Arifi Hasan wannan al'amr bin Shu'aib an abi an jaddi ba wani hadisi Hasan da ya bi kyau ko ce hasanin da gairi ba wanda ya fi shi kyau in dai ta hanyar sa ne to an gama radiyallahu anhu Allah ya kara masa yadda an rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kala daga annabi kira da yamma Allah ya tabbata a gare shi yace man kala la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahu al-mulku wa lahu al-hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir mi'ata marra yace duk wanda ya faɗi wannan la ilaha illallah وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير سوداني إذا أصبح عن جري يواي ومئة مرة إذا أمسى هم يفتح إليه ينباتي لم يحيي لم يجي أحد بأفضل مما عمله عمله لي باب وند زي زود مفي فلنر أبو دي أيكتا illa man tala abdala min zalik sai wanda ya faɗi fiye da haka kaga shi ma an ba ka kofa dari za ka yaban kaga da za ka iya wuce haka shi ma hadisi ne ingantacce hadisi ne sahihi babu lafi ya rawaito shi a cikin mustadrak haka imam al-bazzar a musnadihi daga hanyar amru bin abin al-as imam al-bukhari ya rawaito shi a cikin kitabu barayil kan haka imam muslim shi ma ya rawaito shi daga abu huraira نوعنا هكذا ولنوع الجبر قال أخبرنا أبو عروبة قال حدثني يحيى بن الحسين قال حدثني يحيى بن المغيرة قال حدثنا ابن أبي فديك وهو محمد بن إسماعيل عن عبد الرحمن بن أبي مليكة عن زرارة بن مصعب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال shi malami ibn sunni yace abu aruba ya zantar da shi ma malamin sa ya haibu ne husayn ya zantar da shi ma malamin sa ya haibu ne mugira ya zantar da shi kuma daga malamin sa ibn abi fudai shi ma daga shi ne muhammad bin isma'il shi ma ya biyo daga malamin sa abdurrahman bin abi mulaika shi ma daga malamin sa zurara bin mus'ab shi ma daga malamin sa abi salama bin abdurrahman shima daga malamin sa Abu Hurairah radiyallahu anhu kale yake shi kuma kale Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam annabi kira da abin da Allah tabbata a gare shi yace man qara ayatul kursi duk wanda ya karanta ayatul kursi menene a gurbin gaba daya ok to wannan da sai na duba mai a gurin iya na al'awwal din ne ya fito makarar ayatul kursiyu eh shi ne abin ya ko kan mu je mu faɗi wani abin da an gane ko yani al-mu'min duk mu'min da ya karanta ayatul kursi sai a ja gurin layi in duba a bumda din inda yake asalin sunan tirmidhi za mu duba da sunan darimi sai yanzu muka ji sallah sai na duba sai wanda ya karanta wannan yana nufin mumini hatta yan tahiya ilayhi al-masir har ya je wato zuwa gurin da ake kira wato wa ilayhi al-masir yumsi har ya yammata hufiza bihi ma za a kai shi dalilin shi kuma wannan kamar wato ya karanta amanar rasulu ke har zuwa wa ilayhi al-masir ya biya wannan sai ne yi lokacin da ya mata ufira bihi ma hatta yusbiha za a kare shi dalilin karanta ayatul kursi da amanar rasulu har da ya waye wa man dara bihi ma musbihan wanda ya karanta su idan gari ya waye yake hufiza bihi ma hatta yumsiya za a kare shi dalilin karanta su har yamma ta yi wani hadisi kamar da na faɗa za mu duba shi yanzu nan insha Allah mun tsaya قال حدثنا أبو يحيى زكريا الساجي قال أخبرنا يزيد بن يزيد بن يوسف عن عمرو بن يزيد قال حدثنا خالد بن النزار قال حدثنا سفيان بن عيينة عن محمد بن المنكدر عن محمد بن إبراهيم السيد عن أبيه قال ربما لم يكن السنية abu yahya zakariya sadi ya karantar da shi shi kuma malamin sa yazid ibn yusuf ya karantar da shi shi kuma ya jiyo daga malamin sa amr bin yazid shi kuma daga malamin sa khalid bin minzar shi kuma daga malamin sa sufyan bin uyayna babban malami shi kuma ya jiyo daga malamin sa muhammad bin al-munkadir shi ma daga malamin sa muhammad bin ibrahim al-tayyi ana shi kuma daga mahaifin nasa ibrahim al-tayyi قال يجي وجاءنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثانية النبي يا فسكن في معسكن تواغا رندنا ياكن لباء النبي تتي ثانية يا فسكن في فأمرنا أن نقرأ في أمر في متوى مكرنة إذا أمسينا إن يوم وإذا أصبحنا هكذا إذا مك في أسباء مكرنة أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربي إنه لا يفلح الكافرون فقل ربي اغفر وارحم وأنت خير الراحمين shine yake al'aya zuwa ayoyin gaba ɗin kenan cewa afa hasibtum Allah ya ce kuna tsammanin annama khalaqnakum mun halice ku ne abasan dan wasa ba dan wasa Allah ya halice ku ba dan kwallon kafa ba shi bane dan jam ba dan shi Allah ya halice ku ba Allah ya halice ku ne ba ka lakatul jinna wal insa illa liya'budu saboda haka ibada ga wata ke da komai ga wata ke da komai saboda haka ga wasa wasa ka dau wasa priority babban kunku babban kuskure yana ɗaya da abin da Allah zai rika gwada domin shi ne a bara'aita bari ta kaza ilahu hawahu yayin da wani abu ya zo na kan zuciya ya ci karo da na Allah a lokacin ake gwada imanin sa ai ka gama joritin matasan mu ba ta nan wasa ake da Najeriya ko saboda haka ga priority ba sai lisanul hal ne da lisanul makat ba tambaye ka za aikin ka ne zai nuna wanne ka fito Allah ka fito ko ko ɗan Najeriya su ba igil wasan da ana iya kallo ba an gama ko za ka iya sa waya ka duba ka kalla amma wannan karatun mala'iku da za su zo yanzu da suke kai mana addu'a tun da muka zauna har a tashi ba za su yi yan balba kuma lokacin da za ka biya jin karatun ba za su yi ba ba to ka ga babba asara ne babba asara ne an fahimta da jago saboda haka waɗannan shine abin da ya kamata a lura da shi a kuma kiyaye an ci zubo to ka ga yana nan ya duba kun ci da yake nan to ka kai ka yi abin kai ba tun da kai kana nan Allah ya zo shi ka sai ka illar da ku wata irin kafura a ba ce ya gare to in ba yi kai da gaske ba ku to ba za ka iya gano bambancin tsakanin san Allah da wani sa ba ba irin wannan kuma duk da kan hobi din da ko to sai kace bari yau in nuna wa zuciya ta cewa na fi san Allah fiye da kaza ba anan ake bambanta imani anan ake bambanta imani an fahimta da yau to wannan shi ne to kaga abin da muke kaga yanzu za a iya yin awa ɗaya da rabi mu karatun mu minti hamsin ne awa ɗaya da minti hamsin din nan har mu gama mala'iku ne suka kewaye mu su ne mana addu'a amma ko ɗari da Najeriya za ta ci ba za a yi muku mala'iku ba za su kewaye ku ba wallahi ko ɗari za ta ci Allah ya jawabi to wannan shi ne to sai ya ce a fatimtum annama khalaqnakum abatan kuna tsammanin na halice ku dan wasa wa annakum ilaina la turja'un kuma ba guri na za ku dawo ba za ku dawo guri na ba Allah ya ce fa ta'ala Allah kamar ka ce Allah ya fi karfin halitta dan wasa al-malik wanda yake sarki yawa wallaki kowa al-haq wanda ya tantance abota mai gaskiya la ilaha illa huwa ba wanda ya tantance abotawa sai shi rabbul arshil karim shi ne ubangiji al-arshi al-karim kuma wanda yake bi daraja wa man yad'u ma Allah ilahan akhar duk wanda ya bautawa wani Allah tare da Allah la burhana lahu bihi ba shi wani dalili da ya haka ai ba wani dalili da wani zai hada wani da Allah ya zanto ba wani dalili da za ka ɗauko ya zama dalili fa inna ma hisabu to hisabun zakari inda rabbi yana gurin ubangijinsa innahu la yuflihu al-kafirun Allah yace kafirai ba za su taɓa rabauta ba wa qul ka ce rabbi ighfir Allah ka yi gafara ka gafarta warham Allah ka ji kai wa anta khairur rahim kuma kai ne mabi alkhairin masu jin kai duk wanda kaga yana da jin yana cikin hali yanzu na kakani kai wani yanzu yanzu jin kafan nan gwangwani biyu ko uku ya ba wani dan ya ji kansa to wannan jin kan da kai Allah shi ne mafi alkhairin masu jin kai shi za a ji da hankalin kaga a wannan halin da ake ciki misali mutane su daure komai ya daga a hakan wanda ya saba taimaka wa mutane da suka yi da azumi kaga ya saba ya dubu ishirin dubu ishirin da ɗaya yanzu dubu saba'in da wani abu to idan dai yana so Allah ya ci gaba da kula shi kar ya fasa eh kar ka ce a yayi kuɗi yanzu ai ba za mu iya ba kar ka fasa ko yaya kai kar ka soma ka fasawa kar ka soma wallahi sai kai ma Allah ba zai manta da kai ba yawa saboda haka wannan idan ne a shaytanu ya ido kuma al-faqara wa ya'murukum bil fahsha idan ne yau zai ga ma komai ya kaga yanzu kowa ta kan yake yanzu idan ga yawa mutane yake har ma ta hali cewa ko yanzu kowa karewa yake ana shiga wannan yanayi kuma Allah zai zara hannun zai kyale kowa ba a yi dole sai al'umma wata tana jiye kan wata da sai ka kuma an yi rubaye an dawo yadda ake inna ma al'usri yusra inna ma al'usri yusra fassara shi ne hakika wato wahala a tare da wahala a tare da tsanani akwai sauki ka ji fassara a tare da wannan tsananin akwai wani sauki shi wannan wahala ita ce ta farko ita ce ta biyu amma saukin farko ba shi ne na biyu ba domin duk da na kira aka kawo yusran yusran wannan kuma al'usru al'usru an sa wannan cikin din da aka sa cewa shi ya cikin da ya fito a jiki na ma'arifa shi ya nuna cewa na farko shine na biyu ciki amma saukin na farko ba shine na biyu ba ni Allah zai ba ku sauki a karan fari da nan saukin da zai kara muku a karo na biyu wa irin na farkon bane to saboda haka duk wahalar da ake ciki in dai muka yarda cewa Allah yana sane da mu ya fi karfin kowa ya fi kowa sanin halin da muke ciki ya fi kowa tausaya mana to zai fitar mu wallahi za mu fita yawa in Allah ya halitta ba ya halatta abin da zai duk tsanani duk rufi an wannan ban maganar da ake duk tsananin da ake ciki kai tsananin da aka yi zamanin magabata cikin sahabbai akwai lokacin da aka yi ha ba mun yi mun yi wannan ya wannan shekarar amur ramada to tsabar wahala ba in mutum ya fito kasa sai da toka suke kallon ta ba sa gani garara garara ake gani mun kai wannan yanayi haba ai ba wani rabi ba garara garara mutum zai zo fitsari in ya fitsari ya ji gurin yana kara ya ta haka ko zai samu buzu mun shiga wannan yanayi a fama ta ake duk da wani psychologist ya zo mai analyst ya zo yana magana cewa ita a fama ta ana ci ne kawai dai a ta ai tana tana yunwa ko wata gina jiki tana tana yunwa misali su wajen da ke cin buzu kaga yanzu dan wazin da dai na taso jida yana sai na kallo da ya biyo ya biyo da ya bi to yanzu malaiku yana so malaiku kuma ya ga sun ci daya kan ko malaiku ba zai ba komai yana so ya ga addu'a kai yi ma kai ma an gane ko kuma azam ko zuwa ya sai hakuri sai an gama wallahi tallahi ko sudan ko sudan alaji sudan awa mala yanzu sudan ta koma abin sosai ka tambayi wanda ke harka da sudan din kawai mutane ne ba sa sani me yake ya Allah idan hasbun Allah wa ni'mal wakil amin ya Allah to wannan shi ne to Allah mun gode ma to wannan shi ne yake cewa faganinna yace da muka fita yaki sai muka samu ganima wa salimna kuma muka dawo salim alim lafiya lau muka kuma ta jini salimna mun je yakin mun samu ganima kuma mun kubuta saboda annabi ya ba mu wasiya ga abin da za mu karanta shi ma karkashin hadisin za ku ga ya ce silsilatul hadisul da'ifa mujalladi ko na hadisi da'ifa da sai yara ga mujalladi hadisi dari biyar yake kawo ita yanzu satin nan da na tambayi da'ifa dubu dari biyu da tamanin da'ifa da sai ya din kuma dari da tamanin kana da littafi yanzu kana da jari sosai kuma sai da shi za a yi karatu dole to wannan shi ne sai ya ce na nau'u na asar wani nau'in daban قال أخبرنا أبو عروبة قال حدثنا محمد بن المصطفى قال حدثنا عثمان بن سعيد بن كثير بن دينار عن ابن لهيعة كي كان أبو وتلا دون بن زنوى ابن لهيعة yawwa da tsari yana zuwa kan zai ce ku jawo da lai an zabba da bin fa'id an sa'ad bin mu'az an abi radiyallahu anhu an annabi sallallahu alaihi wasallam fi qawlihi azza wa jalla babban malami ibn sunni yace ya biyo daga malamin sa Abu Aruba shi kuma daga malamin sa Muhammad bin Mustafa shi kuma daga malamin sa Usman bin Sa'id bin Kathir bin Dinar shi kuma daga malamin sa Ibn Lahiya da'ifun jiddan an zabbar bin fa'id shi kuma daga malamin sa zabbar bin fa'id an sa'id bin mu'az shi kuma daga malamin sa sa'id bin mu'az shi kuma daga baban sa mu'az radiyallahu anhu an nabi sallallahu mu'az bin jabal kenan Allah ya kara masa yadda fi kauli ya zo jalla cikin fadin sa mai girma da buwaya da Allah yake wa ibrahim annabi wafa kan fi surati ibrahim kadina annabi ibrahim din da ya cika alƙawari وابتلى ابراهيم ربه بكلمات فاتمهن Allah ya jarraba annabi Ibrahim da kalmomi duk sai da suka Inna Ibrahim kana ummatan qanitan Allah da kansa ya kira annabi Ibrahim shi kadai al'umma ne al'umma ne mana wanda aka haɗu duk gari aka jefa shi a wuta shi kadai kaga annabi Nuhu da aka zo an gaya ma ɗan wasu ɗan tsirari sun bi shi aiko annabi Dawud ba haka amma annabi Ibrahim da aka zo surar sa aka gaya ma shi sa shi kadai al'umma ne shi kadai shi wane ne to mu je zuwa to sai yace قال يجي كان عليه الصلاة والسلام يقول النبي إبراهيم عليه السلام يا كتن فينا سوى إذا أصبح وإذا أمسى إذن يوالي جريء حكا إن يمتي فيه فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون أنا إبراهيم أنا فروانا لساتي أنا فلا يما فسبحان الله تركيات بتجعل الله حين تمسون لوكسن لك كيما وحين تصبحون لوكسن لك كي تأتيها وله الحمد في السماوات godiya ta tabbata ga Allah cikin sammai wal ardi da kasai wa ashiyan da yamma wa hina turirun da lokacin sallah azhar yukhrij al hayya min al mayyit Allah ke yake fitar da rayayye daga matacci gashi nan yana fitar da kwai daga daga cikin kaza ya fitar da kaza daga cikin daga cikin kwai ai kwai ba shi da rai ko kuma ya fitar da wasu ce ya fitar da musulmi daga cikin kafiri sannan ya fitar da kafiri daga jikin musulmi ko kaga yukhrijul hayya ne min al-mayyit wa yukhrijul mayyita min al-hayy to shine wa inna turirun to shine wa yuhyi al-ardha ba'da mawtiha Allah madaukakin sarki yana rayar da kasa bayan da ta mutu ta yaya bayan Allah ya saukar da ruwa yanzu kasa da'a mace take da'a mace take amma ruwa na fara sauka sai ga ita yi kuri shar to Allah yana raya da ita bayan da wa kazalika tukhrajun kamar haka ne za a fitar da ku daga kaburbura mun ja ba da wannan misalin annabi sayyidina Abubakar yanzu shekara 1400 da wani abu yana kwanta a ƙasa yana kwanci kai ma yanzu idan ka mutu baka san shekara nawa za ka kafa ta kiyama domin rayuwar da kake yi ba rayuwa ne wato ta kai gaskiya irin wanda kai domin da wahala ka shekara ta kai amaru ummati fituna aw sabahun ko haka annabi ya faɗa ƙarshen duniya idan ya zo shekarun al'umma da ji ne 60 ko 70 wanda kaga ya shekara 60 sha'awar ta kake ba kaga mutum yana kaiwa ya komo shekara 60 duk wanda ya san wannan yanayin wallahi za ga yana ba shi sha'awa yana kulli ballan da ce ka yi sabai a ai ai kai dan gata ne wallahi dan gata ne kuma kaga mutum da lafiyar sa zai je ya dawo duk lokacin da naga da shi don bayan 60 70 din nan Allah ya sani ina musu gidda ina hararo wannan abu domin kai ma Allah ya baka baka mutu ba za a zo gurin kai baka sani ya zaka je kai ba su ga shi yanzu Allah ya taimake su za ka mutum je abin da ya kamata kai kuma baka san ya za ka zai zama ba su ba su yanzu sun san nasu to duk wanda ya fahimci wannan dole abin ya baki tsoro dole abin ya baki tsoro shekara ka talatin yanzu arba'in arba'in da wani abu kai yaya naka tsuban zai zama shi yanzu ga shi Allah ya taimake shi sittin sittin da biyar zai je inda yake so wani ya je kasuwa ya dawo ya tafi karatu ya yi hada hadasa biyu ne duk abin da ake kunnen zananan idan zananan yana gudanar da abubuwa yadda yake so ba kowa Allah yake wannan ba wallahi ba kowa shi za an ka kalla ko ba ka da kofa sai ka tuna to yanzu wannan rayuwar da Allah ya ba abokan ka akwai wanda har yanzu a gida suke sai dai a janyo su abokan ku wanda kuke da shekaru to kai nawa ka ba Allah ya baka haka nawa ka bai wani yana nan abokinka ne mai kudi ne amma ba ya iya komai akwai wani ba Allah da aka taɓa yi waje don su malam Muhammad shi da ya kai shekara nawa akwai komai ba a ga kudin an tara iya kudi amma wallahi bai san komai ba ya rufe yanzu shekarun baya ta aka yi ya shekara wajen dukiya iya dukiya amma komai bai sani ba wallahi ɗayan zamanin za su zo bai san su ba saboda yanayin da yake kai nawa ka ba Allah ya baka haka nawa ka bai saboda haka bai waki bai waki saboda haka wannan shine abin da yake kawo mana cewa amaru mace su tuna au sab'un za a shiga wannan yanayi to Allah yana fitar da rayayi daga cikin matacce wa yukhrijul mayyita min al-hayy wa yuhyi al-ardha ba'da mawtiha wa kadhalika tukhraj wa idha al-qubur bu'thira ina yadda kake ganin gida an yi ruwan sama tana fito wannan karata ta inda ta zo to idan aka yi busar kawa ka mutane za su rika fitowa daga inda ka san gida daga cikin kaburbura wallahi kaga dai suka guri take ko to haka mutane وتكون الجبال كالعين المنفوش باي تبع انت القارعة من قارعة وما أدراك يوم يكون الناس كالفراش المبسوط شيء أقول لك كيف أنا متعني لازم وين كتم فاري wanda aka tarwata sun wanda suka watsu ko ina haka mutane za su zama wani ya rubuta biki ya zama in ku amma yanzu Allah ya haɗa ya tashi kawai sannan zai aka yi mahajar kuma Allah ka dadar da mu to wannan shi duk wanda ya mutu yanzu in aka tambaye ka baba an tsaye na Abubakar ba kakanka wanda ya mutu a kakannin wanda baka zo ka tarar ba shekarar ta nawa a kwance in mahaifinka ya rasu shi ma shekarar ta nawa a kwance to yanzu ba ka fara wannan zaman da kake gani yanzu aka fara shi sai na abubakar shekara 63 ya yi a duniya amma shekara 1400 da yan kai yana kwanci wa Allah ya kalli zani illa ma ta abin da kai na rayuwar nan na shekara 30 40 50 60 70 shi zai reflect na kabarin kai shi zaka zauna wallahi tsawon wa'annan shekarun shi zaka zauna Isa wanda ya fahimci rayuwa da kyau za ga yana kaka tsantsan wajen da ya yi ga Allah madaukakin sarki to kaga nan walau alhamdu bis samawati wal ardi wa ajiyan wa hina tuzhirun yukhrijul hayya min al kaga nan wai yan qur'aniyun sai su ce anan aka ce ina kuka samu sallah azza sai ce a wannan irin wannan ayoyi walau alhamdu fi samawati wal ardi wa asiyan wata sallah kenan magariba da isha wa hina tuzhirun azab da la'asar wa hina tuslihuna kuma shi kuma can baya ita kuma sallar fa subhanallahi hina tumsuna kai ga tanan sallar la'asar ga tanan wa hina tuslihuna ita kuma sallar asuba ولو الحمد في السماوات والارض وعشيا صلى عشاء لما غرب احادي وحين تريد صلى عذاب wuraren da suka wata mu sallolin da sai kace kuma a a sauran guraren abubuwan sallafa sai suka ce ya ce warka ruma arraki saboda haka idan mutum ya zo kawai ɗan qur'ani kawai rukuri ne eh ba kabbara ba komai rukuri ne saboda kace sai ya karanta fatiha da sura babu inda aka ce sai a magana sai ya an ce ikra fakra umma ce sara min alquran in ya gara zai ce kullu wallahu har kawai sai rukuyi shikenan ya ya gama sallah shine wani dan qur'ani da yakin ba ta ya samu malamin su yace da shi na gano fa duk sallan ba da muke ba daidai bane wallahi yace wannan rukuyin da yake yace abin da na gano ai sujjada da da haka ake yi yace yakhiruna lil azkani sujjadan yace wallahi daga nan zan je tarwafi aka rika musu yace wallahi na gano aka rawa kallah duk shirme muke duk sallar da aka yi akan fata muke me dalili yace ai yakhiruna lil azkani sujjadan yace da haba za a rufe ba da gogewa to matsalar fada kenan in dai ba za a doran wanda aka aiko ba to kowa zai faɗa abin da yake so in ka ce ƙarya nake yake kai ma ƙarya kake to shine problem نوع آخر وانا نوع إلا من قال أخبرني إبراهيم بن محمد بن الضحاك نعم بمجمع بقى اوكي تو أول إن أمك ذا ولو الأمر في السماوات والأرض وعشيا كو kamar na je gaji alali walau alhamdu godiya ta tabbata ga Allah fi samawati na gama cikin samai wal ardi da kasai wa ashiyan da yamma wa hina turihun da lokacin da kuka kai azab yukhrijul al hayy shi ne ainihin bayani akan fitar kwai da yawa min al mayyit cewa mun bi ai wa yukhrij al mayyit min al hayy wa yuhyi al arda ba'da Allah ya raya kasa nace gashi na a mace take yanzu sai Allah ya saukar da ruwan sama wa kadhalika tukhrajun kamar haka ne za a fitar da ku nan ne ya ji bayanin ma yau mai kunu nasu kalfarajin mabasu نون هذا قال أخبرني إبراهيم بن محمد بن الضحاك قال حدثنا محمد بن السنجر قال حدثنا عبد الله بن صالح أبو صالح قال حدثني الليث عن سعيد بن بشير النجاري عن محمد بن عبد الرحمن بن البيلماني عن أبي يعني بن عباس رضي الله عنهما babban malami ibn sun yace malamin sa Ibrahim bin Muhammad bin Zahar ya karanta da shi kuma ya jiyo daga malamin sa Muhammad bin Sanjir shi kuma ya ji daga malamin sa Abdullahi bin Salih Abu Salih hadatha yace hadatha lay lay bin Salih babban malami a Misra ko wanda muka ce Biloniya ne zamani sai suke da Imam Malik shi Allah ya maku kuɗi da dukiya ga ilimi to in ya tara in shekara ta zo sai tattara jirgi guda da kayan abinci da kuɗi mai yawa yace a kai wa Imam Malik Madina yace a kai masa ya ajiye a gidansa a cigaba da karantar da mutane shi ne wanda in ya zo in ya ga dama ya shigo masallaci ran da kawai wata nan zai sa a rufe masallacin kowa ya bashi kuɗi ya bayi muku karanti ya ba ku saboda Allah ya masa dukiya ne kuɗi ne sannan wato ba ɗaliban sa ne wasu ya haɗa da a wasu irin yadda Imam Malik ɗaliban sa suka yaɗa ba amma saƙonnin juna ne sa'annin juna ne wajen karatu sa'annin juna ne ai ga an gaya ma Imam Malik na Madina na karantarwa shi kuma yana Misra malamin gaske ne da gaske gaske ne shi bin ta to shi ne yake cewa daga malamin da shi kuma ta idi bin bakirin najari ta da haddasa na asa kafin ta ne shi kuma daga muhammad bin abdurrahman bin al-bailamani shi kuma daga mahaifinsa abdurrahman bin al-bailamani shi kuma daga abdullahi da abbas radiyallahu anhu ma Allah ya kara musu yadda an nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala daga nauti na da wanda Allah tabbata a gare shi yake man qala hina yusbihu duk wanda ya fada lokacin da gari ya waye daga bayan asuba har zuwa lokacin walaha kamar sha daya in ka ji an ce zikirin safi abin da ake so in ka manta ba kai bayan asuba ba kana tuna kan ce goma a hai ban yi ba sai ka biya ta dai ban yi ba sai ko bayan azhar ka tuna ya zama baki amma ba kai a lokaci mafi falala ba yawa amma idan kai ko kai ko da yamma ko da al'asar ka tuna ba kai da safe ba kai amma al'asar na yi kuma an shiga yamma kafin la'asar ka tuna sai ka biya bai amma la'asar na yi to kai kayi mitin wancan kuma sai ka yi na yamma yanzu domin yanzu ba yi kai na safin ba ya riga ya wuce ai yamman da kake zuwa Allah ya kawo ka lafiya ya kawo ka ba da halin ka ba yawwa su zo na ka sai a gari gaba ai ga shi da abin da ake faɗa in kai da safe za a baka kariya har zuwa yamma idan kai da yamma har gari ya waye ya mutum zai sakaci da wannan kana sakaci da abinci ne ai so ake addu'o'i su zama ma kamar abinci yadda kake yin maka ji abinci wace ka biya to shi ma ake ma addu'a ta zama haka malam addu'a dole domin yanzu an daina kiwon tumaki kiwon mutane yake yawwa don kana kai karar kanka gurin Allah ajiye kanka gurin Allah to shi Allah za ta hudu wuce na tun baya jirgin baya bacci wanda zai cutar da kai kuma gajiyayye ne shi yana in ya gaji kwanciya zai an gama da shi ai ai duk wanda zai yi bacci to an gama da shi Allah in dai za ka kana bacci kana cin abinci baka ji abin da aka ce wata ran shedan da ya kalli wai annabi Adam ana kawowa tarihi da ake kawowa zai zo ya ga annabi Adam ya bi wai yana kallon cewa yana da baki da dubura yace na fi karfin sa wallahi in dai zai fiye fitar yake to ya gama da kisa idan aka zo su ma zai ce illa ibadaka minhum al-mukhlasin in dai ne shi dan za a baka wallahi ya karfin ka sai Allah ya je baka kariya kawai domin shi baya shi baya sha wanda zai fiye sha ku an gama ne domin abin da ake faɗa yau da gobe kawai ko Allah ya baka lafiya iya shekaru sai sai rage ma kwali ina ganin wani profesa yana bayani a masallacin Muhammad Sulta na na Kaduna masallacin Malam Guri a datin ne yana bayani akan prostate yana cewa iya yace ba wai yace yana bayani akan fitsari ne ya ya kamata mutum ya fitsari yace kamata ya idan mutum ya dai girma yace yin sa dai ya bi saboda bai fitar da shi gaba daya yace ya kace to aka ce prostate yana kawo shi shi wanda ya bayani wanda wani likita ne na bangaren bulada urologist ne shi yake cewa yadda yadda ai zan samu ne yace lokacin da yazo saboda shi prostate girma ne yake kawo shi wani abu ne da yake zuwa ya tsarki lokacin da mutum zai jima'i yayi bayani dogo yace ke shi ne yake girma yace kuma dan tani buladan mutum yau da gobe shekaru suna za a je ta rika slack to iya wannan Allah yana nuna ma cewa kai gajiyayye ne dalili ne kawai ka gani to sai yake cewa kaga anan ne na kara ganin fito da abubuwan da yake yake in mutum ya girman dai ka ba arba'in baya yake fitsarin sa sai ya fi kyau yake saboda zai fita ne gaba daya abin da yake kenan yake in ko ba kai haka ba zan samu ne ka tsugunna yake amma kowanne yana abin da ya fitar da shi an samu shekaru shi ne in dai ka kai arba'in zuwa sama yake ka yi da abin yake amma ka tabbatar ba zai dama ba inda ba zai dawo jikin ka ba bayanin na da yake sosai likita ne kuma ɗalibin ilimi tsohon tsohon tsohon soja ne zama likita kuma sannan kuma ga shi ɗaliban ilimi to bayanin da sun fito sosai na ga suna ta yawo a a social media za ku ci karo ne قال أخبرنا أخبرني إبراهيم من يقول bin Muhammad bin Zahar nan ne ko cikin hadisin nake man kala inna yusbihu duk wanda ya bada lokacin da ya waye gari wa subhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun cewa sarki ya tabbata ga Allah shine irin wanda muka biya yanzu lokacin da kuka wato kai yamma wa hina tusbihun da lokacin da kuka waye gari wa lahu alhamdu bis samawati wal ardi godiya ta tabbata ga Allah a sammai wal ardi da kasai wa asiyan da lokacin da kuka kai yamma wa hina tuzhirun da lokacin da kuka kai azhar يخرج الحي من الميت الله يجي بتد رايي daga matacce wa yukhrij al-mayyit min al-hayy ya fitar da matacce daga rayi wa yuhyi al-ardha ba'da mawtiha ya raya yake raya kasa bayan da ta mutu wa kazalika tukhrajun kamar haka ne Allah madaukakin sarki zai fitar da ku bayan kun mutu adraka ma fata hu fi yawmi duk wanda ya faɗi wannan to duk abin da ya ya ya guje masa a yin sabi ba to ya riska inda ya karanta wannan wa man qala hina yuzi idan ya faɗa lokacin da yamma dai adraka ma fata hu fi lailati ya riska abin da ya guje masa ya miti a daransa shi ma dai mun faɗa akwai wannan da yake cikiya ba hadisin sai ibn bashir an-najari din nan shi majhul ne da kuma muhammad bin abdurrahman al-bailamani shi kuma munkarul hadis har baban na gama duk mun kaga sun ba hadisin illa mahaifin nasa biddi na'am na'am
kuma ga shi ya zama نعم نعم
ne hikimar kawo su da ganta su kuma bai inganta ba sai da gaske dubban dalilin da ya janyo kaga annabi cewa ya man kadaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar duk wanda yayi mun karya da gangan ya tanadu wajen zaman sa a wuta wanda ya mun karya da gangan ya tanadi wajen zaman sa a wuta to kamar yadda na kawo yanzu kaga wancan silsilatul ahadithu sahiha mujalladi goma sha ɗaya ne kowanne hadisi mujalladi ma ko na mujalladi hadisi ɗari biyar ne an gaya ma wayannan an bi diddigi gaba ɗaya annabi ya faɗi wayannan maganganu wancan kuma shi ba mujallada ɗinsa shi ma kowanne hadisi ɗari biyar shi kuma an tato cewa annabi wasu ma ƙarya a cewa annabi ɗaya daga cikin waɗanda cewa wato ƙarerayi a wannan lokacin sun yi ne wasu suna ganin don su ƙarawa wato wai annabi don su ƙarawa addini daraja misali akwai wanda Nuhu ibn Abi Maryam da aka kama shi yana yi wa annabi ƙarya aka ce me yasa shi kuma a fadailus surari falalan surori zai ce wai ya ga ana sakaci ba a biyawa isa sai kirkiro balala ne yawa ya ce annabi ya ce kuma kan yayi ya yi ne don addini don yana ganin to kuma wannan yi kisa aka ce wato suka ce sun yi ƙarya ne don shi ba ƙarya a kansa ba sai aka ce wannan sun ma wuce yake kai mutane to dalilin da ya sa malamin suke kawowa cikin littafi a kawo ba dalilin ne na farko don kasancewa wannan ba magana annabi ba ce in ka tashi magana sannan abu na biyu idan kalmomin sun yi kyau babu wani abu a ciki to ya halatta kai ka ɗauka ka yi shi a matsayin addu'ar ka kai amma kaka ce annabi ya ce kai za ka iya ɗauka ka yi amfani da su kalmomin sun yi kyau ka yi amfani da su amma karka ce annabi ya ce yanzu misali da hausa zoci halin da muke cikin ƙasa na Allah ya ɗaukacin sarki ka yaye mana kuncin rayuwa duk wayannan kalmomin annabi ne faɗi ni na faɗa amma masu kyau ne goban ce annabi ne faɗa wato irin wannan babu da shi amma a ce annabi ya ce sannan abu na uku yana so ya nuna wa irin yadda Allah ya ba wa annabin sakariya ba iya qur'ani ba na hadisi inna la an nazzalna dhikra wa inna la lahu la ajizun wa hadda hadisi ma to Allah yana nuna mana cewa lallai hadisin ma Allah ya ba shi kariya domin gaji maganganun annabi sai da aka ware fara da baka to wannan hikimomi su ne idan ka zo kuma wani lokacin za ka ga idan ka zo aka tafi ai ana samun hasan da gani hanyar da aka biyo ne zai iya yiwa hanyar da ka biyo kenan din ba mai kyau bane amma ana zuwa wani gurin sai a ga kenan din ko mai kyau ne to sai a karba da yawa mutane suka yi magana kan jami'in hikima ɗaya daga cikin hikimomin waɗannan su ne yawa wannan shi ne kage yau ni ne wa kaina burki to da kai kadai ne ba malam Muhammad lokaci ya cika eh bai ba ina ma ya gani ga gidan minti 50 daidai Allah ya jira abubuwan da muka fara daidai Allah ya ba mu ladansa wanda muka yi kuskure Allah madaukakin sarki ya yaje mana muna roƙo Allah da sunayen sa kyawawa da sobin sa madaukaka Allah ka biya mana bukatun mu na alkhairi kuncin rayuwa da talauci da ake ba ma da shi Allah ka yaye wa al'ummar musulmi muna roƙo Allah ya mata saukakin sarki da sunayen sa kyawawa waɗanda suka sa aure a gaba da waɗanda aure suka kowa gaba Allah ka shiga lamarin marasa lafiya gida da asibiti Allah ka ba su lafiya mu da muke da lafiya Allah ka inganta lafiyar mu muna roƙo Allah da sunayen sa kyawawa da subobin sa madaukaka iyayenmu da malamanmu da suka riga mu gidan gaskiya Allah ka ji kansu da gafara muna roƙo Allah da sunayen sa kyawawa da su buzza wadauka matasan mu da yayan mu Allah ka shirya mu Allah ka dora su a hanya madaidaiciya da abin da yake damun mu Allah ka maganta mu ne اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا ولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين صل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين يا الله قال ما يوسف